na zo ina bako sai wani malami malami na ne shi a dalilin zuwa na zariya hadda ni zo sai ya bugo waya ya ce mun ɗalibai na ba wa na umarni shi zai karantar da ku da na hau da sarfu da balaga amma shi bai san na koyi na hau da sarfu da balaga ba kuma bai taba koya min ba wallahi ran da zan fara karantar da littafin na hau masallaci yayin wanga masallaci namu na juma'a amma ko da na zo habbakin taga mutane na don ciki babu wurin shiga ɗan zariya zai karanta da nahau to ina shigowa sai na fahimci wani abu a jikina sai ni dariya wallahi ina riƙe da littafi sai na aje shi sai na ce ina ne za a tashi kowa ya buɗe littafin shi sai da muka yi sati guda cir muna karatun na ban taɓa buɗe littafi a gaban mutane ba sati guda cir radda sati ya ƙare da an ka take dawowa cikin kashi ɗari kashi goma su dawowa kuma ba a ƙara magana ba har yanzu don haka in kana karatu da gaske na kakai shi wallahi bai taba tunanin na karanci wannan ba ni kuma na je na haɗu da wani malami a zariya ban taba ganin malamin da ban so ba irin shi saboda zai zazzage ka akan karatu amma ko da na bar zariya sai ji ba wanda nake so a zariya irin shi a yanzu dai babu malamin da in tuna ina son shi irin wannan mutum daga ku dage ba akwai aiki kun ga mun ga gama tafsirin nan mun sauke lahiya in Allah ya samu na zarabu nan ne za mu gane su ana ga son su yi karatu don za mu aya fara ranar da yau ko kana son da kuɗi ba a taya karatu za a yi in ba ka son karatu sai a yi baka sai an yi hankuri to ku tsaya baya mun yi aksamul fail kun mun yi bayani akan alfi'il kullu kalimatin tadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin duk kalma in za ta nuna an yi wani aiki a wani zamani keɓantacce shi ake ce ma fi'ili muka ce fi'ilin nan yankasimu ila salasati a ƙasamin bai itibari zamanihi in an yi la'akari da lokaci fi'ili ya kasu kashi uku fi'ilu madin fi'ilu mudare fi'ilu al'amur mun yi skobu mu ba akwai aikin da ya wuce akwai aikin da yanzu ake yi akwai aikin da ake son ayi muka ce fi'ilu madin kullu kalimatin tadullu ala husuli amalin fi zamanin madi duk kalmar da take nuna an yi aiki a lokacin da ya wuce sai ake ma fi'il madi muka ce shi ko fi'il mudari kullu kalimatin tadullu ala husul al-amal fi zaman al-hadir aw mustaqbal ko ba haka bane duk kalmar da take nuna ayi aiki a yanzu ko lokacin da ake tinkara shine fi'ili mudari muka yi fi'ili amri muka ce fi'il amrin kullu kalimatin يطلب بها كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن المستقبل duk kalmar da take son a yi aiki a zamani na gaba shi ya ce mafi al'amur mun yi bayan daidai gwargwado sai muka zo magana akan shi fi'ilul mudari'u yana iya ɗaukar wasale bisa yana iya ɗaukar ɗauri kuma yana iya ya ɗauki ruhu'a muna da wasali kala uku ko hudu na ne muna da wasali kala hudu muna da wagga in mun yi haka wannan ba fataha ba ce in mun yi haka wannan ba ɗauri ba ne in mun yi haka wannan ba ruhu'a ba ce kowaccensu ana iya samun fili mudari'i amma ba a sa mai wasali ƙasa duk kalmar larabci kakaf ɗin larabci in ka ganta da wasali ƙasa ba aiki na ba a wannan bayanin muke kafin mu koma karatu duk kalma ta larabci in ka ganta da wasali ƙasa ba aiki na ba ma'ana ba fi'ili ba ne sai dai ya zama ismun ko kuma ya zama harfin amma shi fi'ili abadan bai ɗauka wasali ƙasa ƙarshen harafin ƙarshe na kalma yanzu nan ba wanga ne harafin ƙarshe ba wanga ba shi ne harafin ƙarshe ba to harafin ƙarshen kalma duk in ka ganshi da wasali ƙasa ba fi'ili ba ne ko dai ka sa shi cikin isimi ko ka sa shi cikin harafi amma bai shiga cikin fi'ili shi fi'ili harafin ƙarshen shi baya ɗaukar wasali ƙasa mu gara gaba kun gane wannan eh duk fi'ili na larabci duk kalmar larabci inda za a fassara ta zaba da ma'anar aiki ko aikin a yi ne ko an riga an yi ko kuma ana yi inda za ka yi ma wannan kalma wasali ba ta ɗauka wasali ƙasa mu ci gaba eh wasu ba su tare da niwa wanga karatu muna tare ƙwaƙwalwa da kafin mu shigo karatunmu to shi fi'ili mudari'i yana ɗaukar wasali bisa amma ba koyaushe ba yaushe ke ɗaukar wasali bisa iza sabaqahu ahadun nawasid idan ɗaya daga cikin haruffan da ke sa a yi nasba sun rigaye shi muka ce wayan ga haruffa an lan idan mun yi su ko mun su ba duk sadda fili mudari ya zo kusan su cikin wayan ga wasali guda uku wanne ke dacewa da shi eh duk sadda an tazzo ko lan tazzo ko idan tazzo ko kai tazzo inda Allah zai kaddara mudari ya zo kusanta wani wasali ya misali wanga yana karantuwa ko bai karantuwa inda Allah zai sa wurin ga daune karatunka sai ka hadu da an sai ga fi'ili mudari kusanta harafin karshe na wannan fi'ili mudari wani wasu ne zai dauka wa'anda sun kai da fataha ne su daga hannun gani wa'anda ba su yadda ba ɗayan biyu ne ko dai an yi karatun ba sunan ko sun mance ko ba ga wani ai shi nan ne ake gane wani mai zo makaranta wadanda aka yi darasi kaza to fataha yake dauka wannan fataha da za a yi mai da hausa shine wasali bisa wannan wasali bisa da za a yi mai wannan ba zabi bane tilas ne dole karanta sha kenan nan an aqulu zaka ce ko an aqula me yasa zaka ce an aqula saboda an shi kuma saboda mudari'i ne shi mudari'i in yazo kusa an wasali bisa yake dauka taqra'u ko in ka sa lan taqra'u zaka ce ko taqra'a saboda lan idan tajlisu yayi mi da zama tajlisa ba ba da bala ba kace tajlis dan kace tajlis ba a gane wani wasali kai ba misali dan kace an aqul a'a an aƙula ko ba ga wani ko kuma lan takara a a iwasali a gane haka ma kai tafhamu yayi mi za a cewa saboda kai mun ka ce fi'ili mudari yana ya ɗauka wasali bisa in wa'annan sun haɗu da shi haka ma yana ya ɗaukar lam yana ya ɗaukar ɗauri yaushe in wa'annan sun ka rigaye shi mun ka ce menene lam la in ko ba haka ba ne to duk sadda wa'anga sun ka zo in mudari'i ya zo bai ɗaukan gosani misali mu ɗauko wanga ko mu ɗauko wanga sai mu yi haka yanzu an aƙula ko kuma lan taƙra'a ya yi ko? wani wasu ne ya ɗauka na nan ga saboda zuwan menene to na nan ga lam taƙra'a za mu ce? ni za mu sha ya canza ko bai canza ba to canza shi ake ce ma a irabi don abin daga canza shi ake ce ma a irab ma'ana irabi da hausa canzawa duk kalmar da tana iya ta ɗauki wani wasali in ta zo wani guri ta ɗauki wani wasali da larabci na na ita ake ce ma mu'raba a karanta in ji mu'raba fi'ili mudari in ya zo wani guri yana iya canza ko bai canzawa shi yasa ake ce da shi fi'ili mudari mu'rabi ne fi'il mudari mu'rabi ne misa ya zama mu'rabi saboda yana canzawa yana iya canzawa nan ya canza nan kaka canzawa shi take wani guri kana iya ka ganshi da fataha wani guri ka ganshi da dauri misali na nan ga idan tajlisu zaja ko tajlisa ko tajlis amma na la tajlisa zamu ce mi zamu cewa saboda zuwan la kaga ya canza nan ga mun ka ce kai tafhama to nan mi zamu cewa in in tafhama za mu ce ko in tafhamu in tafham kaga yanzu mun daure shi saboda in sannan yana iya ɗauki wannan raf'a shine muka cewa ruhu'a to yaushe yake ɗaukar ruhu'a ku bude karatun mu nan shine zamu يرفع الفعل المضارع إذا لم تسبقه عادة من أدوات النصب أو الجزم an ga ƙa'idar ko? wanda bai gani bai ribi na wani ko ba ka ganewa ka ribi na wani ka azama hannu ka ce ina ne ake karatu yana da wata albarka ana iya yin shekara ana karatu ba ka gane komai amma in tare da ka ake da ka fara ganewa duk sai ka gane na baya amma matukar kacce aini ban ganewa ana ta yi sai dai ka zo to kullum ba ka ganewa barka wannan da kyau yurfa'ul fi'lul mudari'u ana yin fi'li mudari'i ruha yaushe idza lam tasbiqhu kaga idza lam san ce tasbiq nisa an kai mukafin dauri saboda lam ka gane ko idza lam tasbiqhu adatun ko adatun min adawatin nasbi aw al-jazmi idan wata ada daga cikin adawatin nasbi ko adawatul jazmi me ake nuhi da ada ba al'ada irin tamu ba abin da ake ce ma'ada shine kayan aiki kamar ina ce aina adawatu ina kayan aikinka kun gane misali to shi ma fi'ili mudari akwai wasu kayan aiki da ke canza mai wasali akwai kayan aikin da ke sa shi ɗauki wasali bisa akwai kayan aikin da ke sa ya ɗauki ɗauri kayan aikin da ke sa ya ɗauki wasali bisa su ne allan idan kai ga sunan kayan aikin da ke sa ya ɗauki ɗauri su ne lam da la'an nahiya da in kina ina ce maka mahiya adawatun nasbi lil mudari ko ba gaba ne menene kayan aikin da ke yi mafili mudari wasali bisa sai ka ce ai su ne allah ya zankai an gane wannan ko mahiya adawatun nas adawatul jazmi li fi'l mudari' ko sai ce a su ne lam da la nahiya da da in jama'a wanda bai gane ba da Allah ya tambaya gaba na za mu tafiya so mu shiga cikin misalai ga al'amsa nan ya kawo ni zan yi muku tambayoyi taɗirul hamamatu ko ba haka ba ne tantaba ya ta ce hamama tana hira kaga sai ofirizan tana yin har yanzu ba ta daina ba shine mudari fil hadir a yanzu kenan taɗiru fi'ili ne wani irin fi'ili ne fi'ili mudari menene harafin ƙarshe ya ɗauka wani irin wasali ne ya ɗauka rufu a ko to kai sai ka ce taɗiru fi'ili mudari marfu'un wani zai tambaye ka don me yasa kai mai rafa'a sai ka ce saboda babu kayan aiki na nasba kusan shi babu kayan aiki na jazma kusan shi kenan dole a yi masa rufa'a sai ta fi'il mudari marfu'un an gane wannan ko na'am ru'a ta ɗaya zai ɗauka da kayi mai wani canjin wani wasali sai a tambaye ka danni to miya hujjar ka kenan asalin shi ru'a ta to ka bar shi da ru'a shi in mutu ya ce ma don mi baka canza mai wasuli sai kace saboda abubuwan da ke sa a canza mai wasuli babu su izan kai su ke sa ai mai wasuli bisa a'a su wanga ke sa ai mai wasuli bisa su ko wanga ke sa ai masa dauri an gane misali da Allah me yake sa ai dariya me yake sa ai dariya a ɗabi'a a al'ada mai ke sa a yi dariya farin ciki ko to da mutum kaga yana dariya za ka hararo ilin ta musu daɗi ne to ka riƙe wannan ƙa'ida da ka ga fi'ili mudari'i da wasu libisa kawai ɗayan wa'in na haruffa ne sun kasu da ka ji mutum yana karatun larabci ya ce an sai ya faɗi mudari'i da ka ji bai mai wasu libisa sai ka ce ya kuskure me yasa a ɗabi'a ba a dariya cikin ɓacin rai ko ana yi yayi a ɗabi'a me yake sa kuka ɓacin rai ko to inda duk kaga mutum yana kuka ba cikin ɓacin rai ba ya saba ma ɗabi'a to haka da zanen kaga fili mu dari ba a ɗaure ƙaddara lam da la da in suna sun kasu in kuma mutum ya kawo su bai ɗaure shi ba ya kuskure sai dai wasu abubuwa da za su bijiro yanzu da ya rike wannan haka muna tare tadirul hamamatu tantabara tana hira wake hira waye yi aiki mai yin aiki da larabci na nahu miya ki taimu da shi fa'ili sai ka ce alhamamatu fa'ilun marfu'un shi ke na kagama da irabi ta ɗere filin mudari'u marfu'un alhamamatu fa'ilun marfu'un mu matsa gaba ya'udul musafiru matafi yana dawowa ya'udu fi'ili ne mudari'i an ga wajen ko marfu'un al-musafiru ba shi ne fa'ili ba inda shi ne ya aiki fa'ilun marfu'un sai mu ta gaba tasiru suhubu tasiru suhubu kun gane as-suhubu jam'i ne na sahaba as-sahabatu kun gane ko shine girgije wanda yake dauke da ruwa girgije to giragije suna tayiya wani bin kana kallo sai giragije suna ta tayi har su ruhe rana su yi gaba su yi gaba to kai kuma in kana son kai yi da larabci kace giragije suna tafiya sai kace tasiru suhubu shine larabcinka tasiru filin mudari'u as-suhubu fa'ilun marfu'un ba su suka yi aiki ba su suka yi aiki a karanta misali na gaba ban ji ba al-mataru ruwan sama ruwan sama kenan yanzilul mataru ruwan sama suna sabkowa kenan yanzu da yake baka labari suna sabkowa kenan sai zama yanzu filin mudari uku المطر فاعل مرفوع ينزل في المضارع المطر فاعل مرفوع يمينيني يثور الغبار أساكر أنت أنجي بنجيبا yanzu in ana ina in hadari zai taso iska na buga me ke tashi to in kana so da larabci ka ce ƙura na tashi ya za ka ce da larabci ya surul gobara kun gane ko to in kana son ka ce ka tada mana ƙura da larabci ya za a ce in ba haka sai na ci ku tara ka tada mana ƙura eh sirtar gubar wannan sulasi ka zo da shi ruba'i ne ya yi kokari kun sa akwai fili mai asalin harafi uku akwai mai asalin harafi hudu wanga mai asalin harafi hudu ne in gane ko wal'adu ya ci falmuri ya ci falmugira ci fa'asar na bihi to a wasu sami wannan aya tayarwa kenan shine asarna ko kenan in kai ne sai kace asarta lana al-ghubar bil bil hamza to shine wannan yasuru al-ghubar gura yana tashi sai mu ce yasuru fil mudari'u an gane wannan al-ghubar fa'ilun marfu'un al-ghubar fa'ilun marfu'un muna tare to mu ci gaba a karanta mana gaba يحكم القاضي يحكم القاضي يكون في المضارع مرفوع القاضي فاعل مرفوع يكون في المضارع مرفوع القاضي فاعل مرفوع shi alƙadi da wani harifi yake ƙarewa muka ce duk sunan da ke ƙarewa da yami suna ne mankusi mun yi da sunan mankusi ko ba haka bari ko sai mun zo gaba akwai darasi musamman akan shi yanzu ba nan karanta mu da ƙa'ida mu tsaya anan sai mu karanta wani littafi na an dan kama wani abu eh da iska ne aku now eh sai ka canza mai wasu ko ɗauri ƙa'ida in kun bayan mai wasali ba ya saba ma ƙa'ida ta larabci ko ba zai ji daɗi ba ya kuskure kun gane ko yanzu kamar ɗalibai na loga da ka zo ka fara larabci su ƙarshen harafi suke saurare wani wasali ka yi da kayan larabci ɗaya biyu uku za su soke kai inda kana kuskure shi yasa za ka ji ana cewa malama wani bai iya larabci wani sai a ce ai hasara na aka mai a in baka karanci larabci ba baka gane ba in gane misali ko ce za ka yi larabci na minti goma wallahi in ba ka san abin da ka taka ba ko cikin minti goma kana kai kuskure ɗari ko ɗari biyar ya jama'a ku duba muna ga misali ga basi ne ya kawo al'af'alu fil amthilatil mutaqaddimati misalai filoli a cikin misalan da so gawata kulluha af'alu mudari'atun dukkan su filoli ne mudari'ai wa idza ta'ammalna awakhiraha in mun yi la'akari da ƙarshen su وجدناها مرفوعة زعما كنت دسنا ده رفعة فما سبب الرفع to me dalilin da yasa suka dauki ruhu'a misa suka dauki ruhu'a as-sababu dalili shine anna hadhihi al-af'al lalle wa'in ga filoli duka lam yataqaddamha kasance lam yataqaddam ba sai lam yataqaddamu ba dole an ka daure mimun lam yataqaddamha shay'un min al adawati lati tujibu nasbaha lam yataqaddamha shay'un ba wani abu da ya rigaye ta min adwati lati tujibu nasbaha na daga abubuwan da ke wajabta ai mata nasba aw tujibu jazmaha ko take wajabta ai mata dauri jazma shine dauri walidhalika irtafa'at shi yasa ta dauki ruha walidhalika irtafa'at shi yasa ta dauki ruha ba ta yi sama ba ta dauki ruha fa khuluwiha min adawati nasbi wofintuwa shine khuluwi wofintuwa wofintuwar da ta yi min adawatin nasbi daga adawatin nasbi wa adawatil jazmi da adawatil jazmi huwa sababin raf shine dalili da yasa aka yi mata rafa kenan in ta zo babu wani sai a ce ta zo khaliya ta kubuta daga gare su in tana tare da su kuma sai ta canza mata wasu khaliya babu su shi yasa to dole kuma nan ka yi musu ruhu'a ba ka da zaɓi inda ya larabci za ka Allah ya muni jagora to akwai tambaya bakin mi'ar eh bakin mi'ar mudafin ilai ita damiri ne insha Allah nan amshi kun gane abin da yake tambaya eh eh na gane shi ne nake tambayar mutane kun gane tambayar da ya yi in mun kai haka ku duba da ku gani ya za mu karanta shi ban ji ba ban ji ba sai mu yi haka ban ji ba ya taƙaddamu huko in mun ka yi haka a larabci ya kamata a karanta shi haka ko bai kamata ba ya kamata saboda wanga fi'ili mudari'i ne ko ga bakin da ya kare kaga bai da adatun nasbi bai da adawatul jazmi kenan dole mina na zai masa ruhu'a kun gane misali to yanzu in mun kai haka yanzu sai a tambayka yanzu inda an sa cikin wurin ga wani harafi ne wasanin shi zai canza mimun in ko mimun na wani wasali ne ya dace da ita jazma kenan sai a yi shi haka duk wanda bai karanta shi haka ba kana ji sai ka ce ai ya kuskure dan me sai ka ce ai ba a ce lam ya taqaddamu ha sai dai lam ya taqaddam ha missa saboda lam amma da ya share lam ba an share lam ba to a karanta sai ce ya taqaddam ha kana ji sai ka ce a kuskure na ba a ce ya taqaddam ha sai dai ya taqaddamu ha missa saboda babu adawatul jazmina kun gane ko to yadda hakan ya faru nan duk yana yana ya faruwa misali an taqu a karanta an taqu lahu yana harsuwa ko ba harsuwa a hasara inji a hasara kana ya ce aquluhu ko aqulaha wannan almuhim fi'ili mudari'i ina ya kare bakin lamu kina hamun kara tana an kai lan taqra'ahu muda ita kara tana kai su a kun san mu a Hausa muna da dafa goshi muna da dafa ƙeya kun gane ko akwai suffix akwai prefix an gane su me aka ce musu to da suffix da prefix ta Allah sa mu rashi to larabci su ma suna da wannan in mun ka zo wajen ɗahe-ɗahen nan duk kuna gani shi zai taimaka maka gane in ka haɗa kalmomi guda wuri guda kana duba sai ka ce a da wanga daban ne wanga daban ne wanga daban ne sai ka warware sai ka san hukuncin ko ne babu matsala Allah ya mana jagora ku ci gaba da karatun mu ina za mu tashi
ga wanda an kai sai dai mai gudu mun yi shi ko to makon da ya gabata mun karanta wannan bayani muka ce ammal balagatu fahiyya taliyatul ma'anar jalil balaga shine ka ba da ma'ana mai girma wadihan wadda take mabayyaniya bi ibaratin sahiha da ibara mai inganci fasiha ko mai fasaha laha fi nafsi atharun khallab tana da tasiri mai jayuwa a wajen rai ka san wani in ka ji murya shi sai ka ji duk abin ya shiga ranka an fahimta hausa? kun ga wajen? an ga wajen? akwai wanda ba su gani ba? kai ya kamata ne in yi muku fada gaskiya ba a zakuwa makaranta za a yi karatu a ce a buɗo ka zo kana duba ina na ake wannan a tsari na karatu haramun ne kamar yanzu ka zo gona ne wai kana tambaya ina ne kai ya kwana don Allah me kamata a yi maka eh in dai ma akwai gaba da bulala ya wuce a yi ma bulala an ga wajen mutu gaba da karatu Allah ka gyara mana ku dai Allah ya muku albarka mu ci gaba mala ya ce amma balagatu amma ita balaga fahiyya ta da ya tulma anar jalil shi ne ka ba da ma'ana mai girma a cikin maganarka wadihan ta zamo ta fito fili bi ibaratin sahihatin da ibara shi ne zance ingantacce fasiha kuma mai fasaha laha fi nafsi atharun khallab tana da tasiri mai jayuwa a cikin zuciya mana akwai magana da tana shiga rai kamar ka gama biyan kudin aure ka kira mata ka sai ta ce ma hubbiya kake ne ce kana lahiya sai ka ji malam raziku abin ya ce a alhamdulillah kaga wannan magana tana da jayuwa ai ku bari in kawo na misali nan ba na baka san mai ita ba wani yana bin ka bashi dun dabbobin ka ka kulle sai ga sa sai ga sa wannan ba an kira ka alo wani eh to ina feji ina kiran ka inda ka kashe number to yanzu na kan ma ba magana ba ce? ta Allah tana da shiga da wannan ba a san irin wannan magana to ba irinta ba shi ne yake cewa lafin nafsi atharun khallab tana da tasiri a cikin rai ma'amula amati kullu kalamin lil mawdin alladhi yuqalu fi tare da cewa zance kowane zance da inda za a faɗe shi mun faɗa a baya wal ashkhas alladhina yukhatabun da mutanen da zaka yi magana da su فليست البلاغة قبل كل شيء balaga a farko dai bata kasance komai ba mana bata kasance kafin wani abu ba illa fannan sai dai ita wani fanni ne min alfanu daga cikin fannoni wanda yake ya tamidu ala safa'il istidad yana dogaro ne akan tataccen tattali alfidri na dabi'a wa dikkati idrakil jamal da zurfin gano abu mai kyau wajen magana tabayyunul furuqul khafiyya da bayyana bangarori wanda suke a ɓoye bayyana sunufil asali na daga mabambantan usulubi na magana walil murana tiyarun yau da kullum tana da hannu shine gogewa tana da hannu la tushhadu ba a jaya game da wannan gudunmu da take basuwa fi takwini zauƙin fanni wajen kafa zauƙin fanni mana ɗanɗano na jim yadda mutum zai magana ko kuma yadda mutum zai iya magana ya zama ya iya magana da wani za ka ga bai iya magana ba amma daga baya ya iya yau da gobe take sa shi iya an fahimci hausa ko watan shiɗin mawahib fatira da motsa kwakwale waɗanda suke kwa- sun kwanta ma'ana ragaye kwakwalwa wadda ta ta ta saki jiki akwai wanda serbo ɗin shi zai ɗauki abubuwa da yawa amma tun farko sai ya ji kamar bai iyawa sadda an ka zo aka nuna mai zai iya yana ganin bai a cewa gwada mana yana yi yana gwada sai ya ga ah kai ashe wallahi ma zan iya to kaga wannan kwakwale an tashe su to haka ma a fanni na ilimi kullum ɗalibai abinda ake so a kwatanta musu kar ka ɗauka ba ka iya kaza a'a gwada dai in ko gwada bai ba kar ya zama ba kai ba ƙara gwadawa yau da gobe sai kaga ka samu gobe muna tare ko wala budda lil talibi ila janibi zalika kenan dole ɗalibi ya samu wannan ɓangare ya riƙe shine ɓangaren gwada kai ɓangaren gwada kai komi ba gogiya sai an gwada kai mutumin da ya je ecole ya karanci yadda ake tukin jirgin sama a bisa takarda bai gama karatu ba zai dawo ne wanda bai taba karatu ba ya koya mai yadda ake tuka jirgin sama a aikace inda shi ne shiga na yi ana cewa tausa ka za ya tausa tausa ka za ya tausa yau da gobe sai ya goge sai da ko ina yana iya tafiya da shi kaga wanga yana da ilimi wanga bai yi ekwal ba amma ya zo ana magana jirgin sama wanne ne gwanin tukin jirgin sama wanda ya dai bai da kwal ba ko me ya ba shi wannan ilimin yau da kullum to haka kai ma bayan kayi karatu dole ne ya zama kana gwada kanka kana tashi masallacin unguwarku bayan an gama sallah ka ce alhamdulillah ai to mi kake tsammani ba gane nan zauna ba na yi tsammanin zan zauna in sa kuna eh ai abin da nake so ka gane da haka duk yana daga cikin kalubale in ka fara ta miyo shine ka zama ustaz sai ka ce yau to kawai ka shunka me za a ce me za a yi me ya manufarka me nake so in zan gobe ina son gobe in zama kaza to ba wai goben na za ka zama kaza ba yanzu in kana son ka zama uba dole sai ka tare da kuɗin aure ka nemi matar da za ka aura ka aure ta ka samu ɗa ka reni ɗa suna rika ce ma baba duk yadda kake son ka zama baba wai ba ka zama baba rana dole sai ka yi ga abubuwa to yanzu kai kana son ka zama mai da'awa sai ka ce a ni zan bari sai lokaci ka za in fara wa'azi a'a kowa ya shirya ka yi kokari ka fahimci qul huwallahu ahad allahu samad ka hadda ka iya fassara ta kware sai inna alhamdulillah wa nahmu kai abin da ka iya sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa masu nima yau zan tunatar da mu ɗaya daga cikin surar alqur'ani Allah mai girma a cikin Qur'ani ce kul huwallahu ahad in ka kai karshe kace sadaqallahu alazim ka gane ko sai ka zo wata rana zan yi ma mutane wa'azi akan farallan alwala sai ka dibi a cikin kawai farallan alwala guda nawa na misali farallan alwala kaza da kaza da kaza sai ka ce to daga cikin farallan alwalan nan inda suna da yawa ba zan ambaci duka ba amma zan ambata muku guda biyar daga ciki akwai kaza daga ciki akwai kaza da ka kai wanda ka haddace tsayanin wallahi in kana yin wannan in an ka shekara a unguwa sai kowa ya sare ba wani yana rimin malin ne yana to ina da yaron gaga karatu in yayi ma barazana ka gane barazana shi kuma aka ake kenan komi sai an gwada shine malam yace yau da kullum gogarwa tana da gudunmuwa da take bayarwa wanda ba a jayayya ɗabi'a ta yadda da wannan wallahi wanda ake sa shi gidan tele shi wa'azi in kai shekara kana koyon wa'azi in kai wa'azi naka ya hina shi amma kullum shi kake ribin malam kai ma malam ne amma baka sa kanka ba naka kowa shi fara daga yanzu kuma inda zan gane an fara duk wanda ya yi shi turo min in ji ka in ji wa'azin da ya yi eh mm eh to da in ka kare sai ka tashi ka ɗauki lasifika ka ce to zan tunatar da mu kaurin ga rika yi muhadarar ka bi ko uku ha in ma baka yi saurari ta wani malami don ko kayo sai a ce malam na ba sauraro ba da yayi ba to kuma ka sauraro ka rike ba aiki ba ne ha to mu ci gaba da karatun mu ina na muke yake cewa wala budda li talibi ila janibi zalika dole ne dalibi ya kula da wannan min qira'ati tara'if al-adab ya rinka karanta bangarori na adab kaji labaran wasu a karanto sai ka zaka ka gwada babu wanda zai ma ba zana ce malam wani ne a shi ma na wanda zai karanto shi wani kai ma je ka karanto yadda wasu suka yi sai ka zo ka gwada kanka kadan kadan wa tamallu min namirihi al-fayyad ya kuma cika birgaminsa mai tsara mana ciko kwakwalwarsa da kalmomi da hadda cike ya zo ya gwada kansa na'am wa naqdil athar al-adabiyya da warware athar al-adabiyya labarai na adabi wal mawazanati bainaha da kuma gwadawa tsakaninta mana malum ma adam maganganun da suka yi kamar yanzu a samu wani wani yayi khutuba sai ka ɗauko kuɗuban sai ka karanta sai ka ga mine ne ya birge ka cikin kuɗuban nan a saboda ya ce kaza da kaza da kaza eh to yayi me yasa huɗuba wani bata birge ni ba saboda yayi amfani da kalma kaza yayi amfani da kalma kaza shi yasa bata birge ni ba kaga gani kana waro kana gwadawa an gane misali ko Allah mala yake cewa wal muwazanatu baina hada aunawa tsakanin maganganu wa an yakuna lahu min ath-thiqati bi nafsi ya zama ya amince ma kansa shi ɗalibi ma ya fa'uhu ilil hukumi bi husni ma ya rahu husnan ta yadda zai tunkuɗa shi wajen hukuncin ga abin da yake ganin mai kyau ne ya ce mai kyau ne au wa ƙubhi ma ya uduhu ƙabiha da kuma munana abin da yake lissafa shi munanna mana munana saboda mi ya dogara da shi da kansa to komai za ka yi ka dogara da kanka in ka zo za ka yi wa'azi kakka hita wurin da ba ka yi muraja'a ba akwai wanda zai zo shi ma challenge shi ma tambaya ta kure cikin mutane in ka saba tashi gaban mutane kafin ya raba bakin shi ka gane yana son ya kore ka ne bai baka tsoro makamin wannan duk inda mutum ya ma tambaya a wajen abin da ka yi nazari sai ka ce ba kan wannan maudu'i muke ba ka yi min tambaya abin da muka tattauna a yanzu saboda mutane su gane wannan tambaya ta ka za mu shiryo maudu'i a kanta sai ku bar shi a haka to ko akwai wani da yake son shi wannan tambaya ba zai yi ba don in yi ma mutane za su rena shi haka ake yi eh? Allah ya wani jagora to ina na muke a ai duk yau karatu tari ai shi amfanin balaga kenan shi wanga littahi ba ka gama shi ba ka iya magana ba za ka ga ya koya ma azanci labarai labarai inda shi ba duniya ce karantar da kai ba yana nuna ma magana labari ya za ka yi mu'amala da mutane shi yasa in mutu ya karanta shi wajen magana sai dai in ya kyare ka kuma kuna gani ba muna karanta ba ko to mu ci gaba ku gani mala yake cewa laisa hunaka man farraqa bainal balighi war rassam babu wanda ya bambata tsakanin malamin balaga da mai zane shi mai zane bukata shi in yi zane a ce yayi mi mace in ta yi adomi take so a ce yayi shi malamin balaga in yi magana gurin shi a ce ta yi daɗi shi ya ba su da bambanci shi ba wai gurin shi samu lada ba ko da a'a in dai an kai ba to bukatar shi tafiya to mu kuma ta yi daɗin mu samu lada an gane misali ko to shine yake cewa laysa hunaka man farraqa bainal balighi war rassam ba wanda ya raba tsakanin malamin balaga da kuma mai yin zane illa anna hadha yatanawalu yatanawalu al masmu'a sai dai shi wannan yana mu'amala ne da masu ji shi wa mai balaga shi malamin balaga yana amfani da masu ji dan in zai magana so da ma magana mutane an gane ko min al kalami na daga zancen da zai yi wa zalika shi kuma wancan mai zane yushakilu bainal menene bainal mar'i ko minal alwan shi kuma zai har hada ne tsakanin abinda ake gani daga cikin launi launi zan zana jaki bari in sa launi kaza in sa launi kaza da Allah ka taba ganin an zana jaki aka yi mai an kai an ka samu jakular eh ka taba gani ka taba ganin an zana jaki aka yi mai kular vert ka taba ganin an zana jaki an samu kular blue saboda ba ta cin ido shi yasa duk wanda zai yi zane wanda za a kalla sai ya kula wani kular zan sa ya jayo hankalin mutane to shi kular inda mai zane yake sa don ya jayo mutane shi an madadin kalmomin da mai balaga zai amfani da ita zai jayo hankalin mutane an fahimci hausa kenan wannan na amfani da kalmomi masu daɗi wannan kuma yana amfani da kular masu shawa kallo shi yasa malam yace bari maimaita mana kujiya laysa hunaka man farraqa bainal baligh war rassam ba wanda ya raba tsakanin malamin balaga da mai zane illa anna hadha sai dai shi wannan malamin balaga ya tanawalu al masmu'a min al kalam yana amfani ne da abin da ake saurare na zance saboda mutane ne ke sauraren shi wadhalika shi kuma wancan malamin zane yushakilu bainal mar'a min al alwani yana hadawa ne tsakanin abin da ake gani na daga launuka wal ashkal da kamannu ma'ana in ya samu launin to yaya zai hada shi ya ba da shakalin abin da yake so yanzu kana son kai wannan kular launi guda ne ake sawa ya ba da wannan kular ko launi da yawa to haka ne yanzu baya samo laununuka sai ga to kuma wani kala yake son ya ba su الله أكبر الله أكبر الله